الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى السلام عليكم يا مسلمين a gwargwadon lissafi da yake gudana tsakanin mutane tare da cewa akwai bambance-bambance wajen wannan kidaya na watan sha'aban to amma ana cewa dai yau laraba zai zama 29 ga watan sha'aban hijira 1436 wadda ya muwafaka da sha bakwai ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan allah ya sa an ga wata yau da daddare ko da magariban nan a wani sashi na duniya ko na mu nan zai zama kenan gobe alhamis zai zama ɗaya ga watan ramadana kenan in Allah ya nuna mana to da farko kamar yadda muka sani a kowace shekara a daidai wannan lokaci mukan fara tafsiri na watan ramadana idan ta kewayo to gashi Allah ya kawo mu lokaci ya zo na ramadana muna cikin rayayyu kuma muna cikin waɗanda suke da lafiya har za su iya barin gidajensu ko angoyensu mu taru a nan mu halatta kamar yadda muka saba a kowace shekara mu yi tafsiri na wata guda wato kwana talatin ko ishirin da tara gwargwadon yadda wata ɗin ya kama ko ya ƙare to kafin mu fara a kowace shekara mukan gabatar da mukaddima wato introduction kan abubuwan da suka faru ko kuma da muke tsammani za mu tattauna a kansu a lokacin da muke karatun mu na tafsiri na wannan wata to muna miƙa godiyarmu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda halicci kowa ya zama shine mai renon kowa kowa bawansa ne ba shi da ɗa ba shi da mata ba shi da aboki ba shi da ma'aifiya ba shi da baba wannan ita ce aƙidarmu to mai wannan siffa ɗin muna miƙa godiya mai yawa a gare shi godiya irin wacce take bata da iyaka saboda ni'imomin da ya mana zahiratan wa batina ni'ima ta fili da ta ɓoye da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba to dukkan ni'imomin da Allah ya mana da na fili da na ɓoye da wadda muka sani da wadda ba mu sani ba muna masa godiya a kai kuma muna neman Allah ya gafarta mana kurakuranmu zunubanmu waɗanda muka aikata ko da saninmu ko ba da saninmu ba ko na fili ko na ɓoye muna neman Allah ya gafarta mana domin huwar gaffar shi Allah mai gafara ne ko mai yawan gafara tawwabun ne rahim mai yawan karban tuba mai jin kai Allah ka karbi tuba mu ka ji kanmu abubuwa da yawa sun faru a shekarar da ta wuce mafi yawansu na bakin ciki ta yi sakamakon laifuffukanmu ne Allah ya jarrabe mu da su sai za muke neman Allah ya gafarta mana ya yafe mana kar ya ci gaba da jarraba mu ba dan ce dubban mutane ba miliyoyin mutane sun mutu daga bara zuwa bana tsakanin mata da maza da yara da manya da tsofaffi da dattawa sun mutu a nan ƙasarmu najeriya da sauran ƙasashe musamman ƙasashen musulmi gabar ta tsakiya irinsu iraki irinsu syria irinsu palestine irinsu afghanistan irinsu somalia irinsu mali irinsu libya irinsu masar irinsu bama da sauransu miliyoyin musulmi sun mutu an kashe su in muka dawo munan najeriya an rasa rayuka da yawa waɗansu sojoji sun kashe su waɗansu 'yan sanda sun kashe su waɗansu 'yan boko haram sun kashe su inda za a tara mana rayukan da aka rasa a shekara ɗaya da ta wuce to ina jin abin zai firgitar da mu zai ba mu tsoro kwarai da gaske a ce a tara su a wuri guda a ce waɗannan rayuka a shekara guda muka rasa su to gaskiya kowa sai hankalinsa ya tashi kowa sai ya firgice amma saboda abin yawanci ɗauki daidai ake yi a wasu wurare munan bauchi muna godiya ma Allah abin da sauki in muka kwatanta abubuwan da yake faruwa irin su Maiduguri irin su Yobe irin su Yola da su Adamawa da sauransu munan da sauki amma ba da ce ba a rasa rayuka ba an rasa rayuka amma ba su kai waɗannan wurare da na ambata ba da farko ya kamata mu sani idan sabon Allah ya yi yawa to musiba tana yin yawa fitina tana yin yawa rasa rayuka da yi yawa faƙultu stakfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilu sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا النبي نوح يتي ناي ومتاني نا umarni na musu wasiya na musu nasiya cewa su nemi gafaran zunubin su su nemi Allah ya gafarta musu laifuffuka da suka yi wa Allah in suka yi haka Allah dai yayi musu musibu zai ba su ‘ya'ya da dukiya sai sanya musu nutsuwa shine waƙar sakina kenan ahe gafara na zunubin mutane yana zama sanadiyan samun sauƙi sauƙin fitinu sauƙin bala'o'i da mace-mace da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe domin yawanci idan Allah ya fushi da mutane ne yake saukar musu da musiba da fitina wai ko ta yiwu su gyara su koma ga zuwa ga Allah in kuma sun ki to shikenan wa in uttum uduna Allah ce ko koma kan laifi mu koma wajen azabtar da ku in kun koma ku sake laifukan da kuke yi Allah ya koma ya saukar da azaba to waɗannan fitintunu da suke faruwa ba haka kawai bane a'a ba haka kawai bane Allah ba ya kawo mutane da azaba haka kawai sai akwai sanadi babban sanadi ko menene saban Allah shirka bid'a tsafi kashe-kashe na bayan Allah ba gaira ba dalili in ba mu manta ba ni a iya sani na a iya sani na fa ba a taba cin mutuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar cikin shekarar nan da ta wuce ba musamman a nan ƙasar Najeriya a shekarar ta wuce ne fa waɗansu suka saba ma Allah uba suka sama masa wanda ya fi shi Allah ban taɓa jin wannan ba a rayuwa na sai a wannan shekarar ta wuce a shekarar ta wuce ne fa aka ci mutuncin manzon Allah har aka ce ko da dai taso daga kabarinsa za a tattake shi kuma a nan ƙasan aka yi aka zagi manzon Allah aka zagi Allah ta ya da a yi ba da samu musiba ba ya da ba za samu bala'i ba ya da ba za samu mace-mace ba ya da ba za samu kashe-kashe ba kuma wai ana samu wani tsakanin mutanen da suke ce suna sallah ba ruwan Allah da sallan waɗannan kafirai ne ba ruwan Allah da sallan su duk wanda ya wadakanta manzan Allah kafiri ne duk wanda ya zagi Allah kafiri ne ko ya yi sallah a banza ko ya yi sallah in ya yi sallama wasa yake yi wasa yake yi yana da tsokanan Allah ne ka zage ni ka bani kyauta ko ni mutum ka ci mutunci na ka ce kana sona ka keta mun asiri alfarma ka ce kuma kai masoyina ne to balle Allah ya ce bai da ɗa ka ce yana ma da uba ma shi kansa ko ba ka bane ne to gaskiyar magana masu irin waɗannan abubuwa ba ta kama musu birki ba fitintunu suke ja mana ko da yake na ji gwamnatin kano ta sanya takunkumi da doka wadda za a aika da ita zuwa ga majalisar dokoki ta kano din a tabbatar cewa masu irin wannan maganganu na zagin manzon allah da sunan wa'azi ko da sunan karantarwa ko da sunan taron maulidi to za musu hukuncin da ya dace da su wannan ya yi kyau muna goyon bayan gwamnatin kano ta yi haka domin mutane ba sa tsoron allah amma suna tsoron gwamnati ba sa tsoron allah amma suna tsoron me gwamnati idan mutum ya san ya zagi manzon allah za a daure shi ko za a yanka shi ko za a azabtar da shi ba zai zage shi ba idan mutum ya san yayi galatsi ma Allah za a kashe shi ko za a daure shi ko za a azabtar da shi ba zai yi ba la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah haka Allah ya ga manzo Allah ya ce kafirai sun fi jin tsoron ku da tsoron Allah saboda sun san ku da ku musu hukunci na zahiri na kashewa a kashe na daurewa a daure to amma Allah da ba sa ganin sa ba su san shi ba ba sa jin tsoron sa sai za suke zagin sa sai za suke sama masa da sai za suke sama masa aboki sai za suke sama masa uba ma sama masa uba saboda ba sa ganin sa ba su san shi ba su san shi ba amma kowa ya san gwamnati kowa ya san kurkuku kowa ya san jikinsa saboda gwamnatin Kano ta yi daidai Allah sa idan an kafa doka din aiwatar da ita duk wanda ya ci mutuncin manzo Allah hukunta shi kare ya jawo mana musiba kare ya jawo mana bala'i duk wanda ya zagi Allah masa hukunci kare jawo mana musiba kare jawo mana bala'i haka shekarar ta gabata gaskiya abubuwa da yawa munana sun auku to abu na farin ciki wanda za mu iya ambatawa guda wanda ya cancanci ambace shi wanda muke bada kuma ya zama abin farin ciki ɗin ya zama alheri shine canjin da aka samu canjin gwamnati wadda da a tunaninmu da tunanin kowa ana ganin canjin nan da wuya yi cikin sauƙi sai an zo da an sake zo da jini bayan da jinin da aka zubar ta hanyar kashe-kashe sai ana ganin canjin ma ba zai wasu an zo da jini to amma Allah da ke ce mai jin kai ne mai jin addu'an bayansa muka tashi gaba ɗayanmu da kwanmu da kwarkwatan muna ta addu'a ba dare ba rana ko a gidan rediyo aka samu sai ka ji a ce Allah Allah Allah Allah ka kawo mana canji Allah ka kawo mana canji Allah sai amsa addu'an mu aka canje wannan gwamnati gwamnatin da kowa ya san barnanta a fili yake ba sai mun tsaya muna cewa ta yi kaza ta yi kaza ba gwamnatin da ta wuce barnanta a fili yake wasu musibo ma da ya faru ma tana da hannu a ciki ko ba ta da hannu tana da hannu a ciki na rasa rayuka na talauci da sauran abubuwa na asha saraka muna fata wannan canji din ya zama na alheri kar ya zama musiba a gare mu kar mu zo muna nadama mu ce gara jiya da yau Allah ya sauwaka Allah kar mu zo muna cewa gara jiya da yau ya Allah wannan roƙo da muka yi maka ka amsa mana ka kawo mana canji to Allah ka sa canji ya zama na alheri ya zama na alheri yadda za a samu zaman lafiya addini ya ɗaukaka mutane su bauta ma Allah cikin kwanciyar hankali ba tare da tsangwama ba ba tare da cin mutunci ba abubuwan da ake ganin sun yi wahala a nan ƙasan Allah ya tabbatar da su wannan gwamnatin da ta kama Allah ta ta riko don sai muna addu'a don ta lalace musiba a kanmu da ta koma ko ba haka ba ne wadda ta gabata muke ce ta lalace duk musiba a kan wa yake a kanmu ne a kanmu ne da hakan nan Allah ta su riko Allah ya sa su yi abin da ya kamata su yi su bar abin da ya kamata su bari wannan shi ne kamar yadda na faɗa a daidai wannan lokaci in ramadan ya zo mukan gabatar da tafsiri a wannan masallaci namu na juma'a da ke dutsen tanshi to bayan ɗayar wannan gabatarwa kun san mukan yi amfani da kafafe na watsa labarai media service radio da talabijin don isar da sako ma waɗanda ba sa samu su zo wannan majalisi ɗin su zo wannan masallacin suna gidajensu sako ya kai musu wasu ma suna ƙauyukansu wasu ma suna garuruwansu to bana ma kaman kowace shekara akwai kwababen watsa labarai da za mu yi amfani da su babu laifi mu baɗai su saboda kila su masu ku masu sauraro din ku ba su zuwa kuna iya sanar da waɗanda ba su san lokutan ba tare cewa na san akwai waɗansu bayan Allah da kowace shekara sukan buga lokuta na tafsirai duka waɗanda ake yi ke zama kaman kalanda da lokaci da time to amma wannan ba dai hana mu mu faɗa ba time da lokacin in su ma sun zo sun buga babu laifi ta can suka buga nasu daga baya ne amma mutum da daga an fara mutane su fara sauraro sai za muke waɗan tashoshin a tashin talabijin talabijin dai da mu amfani da su insha Allah da mu amfani da NTA da BATV waɗanda dukan suna nan garin Bauchi ne NTA insha Allah da mu amfani karfe 10 zuwa 11 ko 11 zuwa 12 BATV ita ma sha ɗaya zuwa sha biyu na dare lokacin mun mun gama tafsirin mu anan mun tashi me sai saurara kaga da saurara riba biyu kenan ya ka zamu yi amfani da NTA insha Allah da BATV dukansu da daddare ne sai radio radio za mu yi amfani da BRC Bauchi kamar yadda muka saba a kowane shekara insha Allah a lokacinmu na karfe tara zuwa goma sai kuma Ray Power shi ma gidan radio ne a nan Bauchi mai zaman kansa mukan fara goma da kwata na rana zuwa sha ɗaya da kwata na kowace rana an gane wannan waɗannan suna gidajen rediyo guda biyu da mai amfani da su a nan bauchi da brc da refawa akwai gidan rediyo na, tarayya wanda yake jigawa dutse na federal ne insha Allah za mu yi amfani da shi a can don isar da sako musamman ma yana kusa da kano ana kamawa da wannan sassa ɗin su kuma yadda muka yi yarjejeniya da su na ma ba su deposit insha Allah da saka ne kullun karfe 9 zuwa 10 na dare 9 na 9 zuwa nawa zuwa karfe 10 kaga wannan lokacin lokacin an gama me sallan tarawih an gama sallar isha da take so saurara a wancan sassan za saurara daga 9 zuwa karfe 10 awa ɗaya kenan kenan za mu yi amfani da kabakan watsa labarai guda nawa kenan guda biyar kenan insha Allah an gane wannan muna fata abubuwan da za mu faɗa cikin tafsirin nan Allah sa ya dace da murad da murad da murad da muradi na shari'a da abin da Allah yake nufi Allah ya kawar Allah ya kawar da mu daga kurakurai ko kanana ko manya Allah ya ba mu ikhlasi da duk abin da za mu faɗa da kuma aiki da abin da muka muka faɗa din ko muka karanta an fahimci wannan sallan lokacin da mu fara wannan tafsiri kamar yadda kuka sani bayan sallan tarawihi ne in mun yi isha'i muka yi tarawihi da daddare sai mu fara kamar zuwa tara takwas da rabi ko tara saura haka muke fara domin sallan muka yi kiran sallan isha'i bakwai da rabi takwas saura kwata mu shiga in an yi sallan isha'i a zuwa yi tarawihi muna idar da tarawihi ko fita ba ma yi kawai mu ci gaba da karatunmu mai awa guda sai kuma da yamma da yamma kuma bayan sallar la'asar muke tafsirin yamma don saboda muna yi sau biyu ne mu yi da daddare mu yi da yamma da yamma mukan yi ne daga karfe biyar saura kwata har zuwa shida da kwata wani lokacin biyar saura minti goma zuwa shida da minti goma awa ɗaya dai muke yi waɗannan karatuttuka da muke yi da daddare da yamma su ne ake bayarwa ake sakawa a waɗannan kafafen watsa labarai rediyo da talabijin don waɗanda ba su samun zuwa wannan majalisi kamar yadda na faɗa su ma su amfana su ma saƙon ya kai musu an gane wannan to wannan shi ne akwai mai neman ƙarin bayani ko abin da ya kamata na ambata ban ambata ba dokoki dai na majalisi dai an ga an san su kowace shekara cewa kowa ya kokari ya kashe wayarsa lokacin da muke karatu ko muke sallah domin wannan waya din nan ta zama fitina tana disturbing din mutane a lokacin sallah da lokacin karatu tana dauke hankali sai za muka saka doka nan masallaci ba ma son lokacin da muke karatu ko muke sallah mu ji waya ta buga ka kashe wayanka tun daga wajen masallaci kada ma ka zo cikin masallaci ka ce da ka kashe ta yi ƙara ko ta yi kiɗa ba ma son haka ko kuma ka sa ta a silent ka sa ta system na shiru in ma wani ya kira ka daga baya ka je ka gani in kana da bukatar kira sai ka kira shi amma ba wasan abu da waya an gane wannan kuma lokacin da a fara karatu mun riga mun faɗakar kowane lokaci cewa a shigo masallaci a guje don neman kamu guri a gaba wannan ba daidai ba ne ka shigo masallaci shi cikin nutsuwa nan wurin da ka samu ka zauna bai kamata ka zo kai ta keta cikin mutane ka ce sai ka zo gaba ba wannan ba daidai bane in kana son gaba ka zo da wuri wannan shine kaida an fahimci wannan akwai mai neman ƙarin bayani ko kuma wani abu bismillah alaikum assalam masu zuwa da abun hawa eh gaskiya ne bara ma mun yi wannan bayani cewa ka zo da mashin ko mota to ba mu barka ka dauka ba muna da masu kula da sai an tashi saboda gudun bata gari dan yawancin barayin abun hawa suna dauka ne lokacin da mutane suka shagala suna jin karatu ko suna sallah to ba ma so lokacin da muke sallah ka zo ka ce zaka dauki abun hawa ko lokacin da muke karatu ka shira ka ɗauki abun hawa in kaga ka ɗauka to sai dai mai yiwa gidanka an ce Allah ya sauwaka gobara ta kama ko iyalinka an zo an ga maka ba lafiya to nan kuma sai ka sanar da mu in ka sanar da mu akwai da nasu bincika cewa eh wannan abun hawan naka ne sai ka fita nan ma kuma yanzu kasance akwai wurin da zaka fita din nan ba wurin da zaka fita kaga ba da kai na yiwa ya mashin din naka yana cikin cinkoso ko motar naka tana cikin cinkoso kaga ba da kai ka fita dole kai hakuri sai dai ka je ka hawo wani a caba ka tafi daga baya ka zo ka dauki mashin din naka ka dauki motar taka wannan shine na akwai wani na wa alaikum assalam eh satin takalmi kan wannan ai ba an dawo da shi bane dama barayin ba su bari ba dama rashin tsoron Allah ne mutum ya zo masallaci ya ce ya sata an banda bushewan zuciya kuma an kama mutum ma ya ce ai hakuri ana rashin kunya ne ka saci kayan mutane dubun ka ya cika an kama kuma ka ce ai hakuri wani ai hakuri har ma ka je ce wai ba zai sake ba ba za ka sake ba a ƙarya kake saboda ka duk wanda ka samu a yi masa kyakkyawan hukunci ya zama darasi dan rashin tsoron Allah ya kai ma matuƙa ce masallaci ɗakin Allah mutane su yi sallah a sace musu takalmin su tafi gida kafa haka wannan cutarwar tana da yawa haka duk wanda aka samu a masa kyakkyawan ladabi sannan a ji miƙa ga jami'an tsaro sai an ladabtar da shi sannan a miƙa ga jami'an tsaro Allah ya sauka alaikum assalam sa idanu yawa ga akwai mutane mu yan danga duk wanda baka yarda da shi kai masa kai report zuwa gare su kai report kai report din zuwa gare su kuma kamar da kuka sani mun hana da shigowa da leda bag ko wani kaya cikin masallaci ba ba a shigowa da leda bag an gane wannan ko wani kunshi single ɗinka muke so ka shigo kai kadai saboda masallaci ba wurin tara wannan kayayyaki din ba wurin tara su haka karka zo da kaya hana ka shiga ranka ya baci ko da wata leda ka shigo kai kadanka na'am bismillah mana maganan tsaro Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu eh eh eh gaskiya ne sosai insha Allah da mu yi wannan tsari din fara mun yi bana ma za mu yi Allah ya saka da yarka ba dakar da mu ina fata aiso yan danga suna ji Allah ya saka na amma can baya game da mata a wannan kan ai akwai masu a idanu tun daga sallar tarawih har lokacin da fara tahajjudi duk akwai masu a idanu kan wannan insha Allah na'am bismillah shi magana shiga bayan gida eh eh ko itace gaskiya ba daidai bane waɗansu ƙauyanci ne ban sani ba mugunta ne ban sani ba bayan gida da ake amfani da ruwa ana flushing ruwan ya kada ba hanya tafi ko fitsarin sai mutum ya zo da itace sai amfani sai jefa a ciki wani ya zo da dutse ya ce da ita ba sai jefa a ciki sai abun ya zo ya cika gurin bayan ya ki tafiya fitsarin ya ki tafiya mu zo muna ta ɗebewa da mota ba daidai ba wannan nan an yi shi don ruwa ne kawai ka ja ya tafi ba itace ba ba dutse ba wannan mugunta kake yi wa kanka kake yi mana kake wahalar da mu kuma ƙauyenci ne ma ai ba daidai ba ne ga ruwa kai amfani da ruwa mana gara ma da toilet paper ne eh shi da iya narkewa ruwa ya tafi da shi amma takarda leda pure water sai ta je ba za ta narke ba ita ta cinkushe gurin kana wahalar da mu kana cutar da mu Allah ya sauka na'am ina ganin damu karanta ayoyi yan kaɗan ya zama yau ne farkon karatunmu malam bismillah da mu tashi a suratul naba'i wato suratul amma aya ta 31 ina jin bismillah malam a karatunmu na dare kenan fa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
To, muna farawa da sunan Allah mai girma da ɗaukaka, Allah ya datar da mu. Kamar yadda na faɗa karatunmu na dare, za mu fara shi ne a suratun Naba'i, aya ta talatin da ɗaya, inda Allah yake cewa inna lil muttaqina mafaza. Nan Allah mana sarki yana bayanin hali ne na muminai. bayan ayar da ta wuce Allah ya bayani akan halin kafirai ranar tashin kiyama inda yake cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba cewa ran tashin kiyama mala'iku ba za su ceci wani ba daga cikin kafirai ceton za su yi na muminai ne muminan ma sai wanda Allah ya masa izini ya zanto kuma a rayuwarsa duniya ya yi tauhidi shine wa kala sawaba shi ne Allah yake bayani a wannan aya ta talatin da ɗaya halin muminai da abin da Allah ya shirya musu na ni'ima gara ɓasa ran tashin kiyama shi ne Allah ke inna lil muttaqina mafaza lalle muminai masu tsoron Allah suna da babban rabo shine mafaz babban rabo din shine menene aljanna gidan ni'ima wanda ba mai samu aljanna sai mumini Allah ta sanya mu cikin muminai waɗanda samu wannan rabo din da kai musu tattali kai musu tanadi ran tashin kiyama Allah karka sanya mu cikin yan wuta Allah ka nisanta mu da wuta ka nisanta wuta daga gare mu hada'ika wa anaba hada'ik jamu hadika hadika shine lambu jami'insa hada'ik lambuna gidan aljanna kullum akan siffanta da lambu saboda abin da ke ciki na ni'ima ko da nan yanzu duniya an kaga wanda suka samu wadata sai kaga suna yin lambu suna yin gona 'ya'yan itace yana ciki ruwan sha mai kyau yana ciki inuwa mai kyau wurin hutawa yana ciki iska ma da zaka shaka mai kyau yana ciki saboda yanayin dausayin gurin sai yasa aljanna gida ce ta ni'ima ni'iman ruwa ni'iman 'ya'yan itace ni'iman inuwa ni'iman zaman lafiya ba abin da babu a cikin aljanna hada'i gonake ne masu masu tsirrai kala kala irin wadda mutum bai taba gani ba bai taba ji ba tunaninsa ba bai taba tsankawo shi ba yana cikin aljanna kai wa anaban da inabobi inabin ba irin nan ba kala kala kun san anan duniya ma inabi kala kala yake ko akwai bakin inabi akwai jan inabi akwai koren inabi gashi nan ya dangana da yanayin kasar da aka samo shi to na aljanna ya tsere wannan nesa ba kusa ba Allah kaɗai san irin yanayinsa ana dai kusanto da tunaninmu ne wa kawai ba a turaba ga matan gidan aljanna ba irin na duniya ba atiraban ay mutaqarribat fi sinni waɗanda shekarunsu kusan daidai yake wata bata bi wata ba amma yanzu an anan duniya ne daga ga da matan da aka aura shekara goma da wadda aka aura yau ba daidai suke ba wajen yarintaka ko kuma da aka aura shekara talatin da ya wuce ko arba'in da ya wuce da wadda aka aura da aka samu da iya adansu da kwambansu da iya maganarsu ba daidai ba ne amma aljanna duk daidai suke a turaba tsarin juna an gane wannan tsarin juna wa ka'asan da kofuna na abun sha alka'as huwa mafi sharab idan akwai abin sha ne ake ce masa ka'as in babu abin sha ciki ba a ce masa ka'as yadda ce kob kofi to akwai abin sha abin shan nan giya ne madara ne Allah dai kaɗan ya san iya adadin abin sha din ya aljanna da abin sha dihaqan ay mamlu'atan a cike kofuna da abin sha duk irin wanda kake so ko wanda kake so duk wanda kake so ba sai kai wahala ba ba kaman duniya bane sai ka je ka sayo sai a can kawai automatically gashi nan kana kwance da zo maka in kana zaune da zo in kana tsaye ma da zo maka an gane ba sai ka je kana mika hannu kana daukowa ba duk inda kake da zo haka Allah ya shirya shi dan haka ma wasu ka shirya da hakan nan ai mutatabi'an a jere bin juna la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba ka karanta Allah ya ce 'yan aljanna ba sa jin lagawo allagu huwa kalam albatil mummunan magana ah kaji wata mummunan magana da ba ta bata maka rai babu bakin cikin duniya zaka yi jin mummunan magana ko daga matar kama wani lokacin kai wasa daga dan kama wani lokacin daga abokin kama wani lokacin daga makwabcin kama amma lahira ba wannan duk magana da ai maka magana ne ta jin daɗi ta sarki kai ma sarki ne kowa sarki ne aljanna ba mai bata maka rai ba bakin ciki a ba bakin ciki eh wa nazana ma fi sudurihim min gillin eh ikhwanan ala sururin mutaqabili ba gillu aljanna ba hikido an cire shi kafin ka shiga aljanna annashuwa ne kawai da jin dadi amma rayuwar duniya zaka iya tashi lafiya kalau baka rasa abinci baka rasa abin sha ba amma kuma ga bakin ciki an saka maka ko ba ka bane ka rasa abin da yake maka dadi amma lahira babu wannan kullum farin ciki ne kullum annashuwa ne kullum jin dadi ne haka Allah ce la yasma'una fiha lagawan ba sa jin yashashshen zance ba sa jin maganan banza wani ya zage ka wani ya maka ba a babu wannan aljanna walakin zaba ai la yukazzibu ba'dhum ba'da ba karyatawa ka wani magana ce ƙarya kake yi wa zai karyata ka a ba mai karyata ka yawa maganan banza maganan ba'a karyatawa duk babu wannan aljanna sai sa ba ni'ima da ta kai aljanna gida ne kawai na farin ciki tutur ba tsufa ba mutuwa ba rashin lafiya ba rana ba zafi yanayin daɗin da Allah kawai san iyakansa amma nan duk jin daɗin ka duk wadatan ka akwai lokacin da aka rasa daɗin in yesu ne ka ga ba wuta in ma akwai generator ya baci sai ka nemo mai gyara ko gane bane kafin a gyara ai ka wahala to amma can yana nan automatically ne haka aka halice shi yadda ake so aka ce masa zamo sai zamo kamai kawai zamo kun fa kun kawai zamo sai zan
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Jaza'an min rabbika, wannan abin da aka bai ma ‘yan aljanna ɗin nan na ni'ima, sakamako ne, na ayyukan da suka yi a nan duniya, sallah, azumi, zakka, haji, jihadi, ta sauran abubuwa na ibada, sai Allah ya saka mana da shi. Bayan wannan a tsa'an ga kyauta kuma, eh, gratuity, kyauta. wancan sakamakon aiki to ga wani kyauta kuma da Allah ya mana saboda aikin mu kana sa'ayhum mashkura aiki yayi kyau har an ba mu lada hisaban mai yawa atani hisaba kyauta mai yawa da Allah zai bayar bayan na aikin ka to ga sakamako kuma mai yawa an gane kyauta mai yawa eh rabbis samawati wal ardi Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa mu kenan da aljanu da mutane da bishiyoyi da duwatsu duk halittan Allah ne in ya su da yi ko ɗaya ba ko yayi aruni faruni ma za ka raka ladina min duni to ku nuna Allah ce ku nuna mu halitta ku nuna mu halittar da wasu wanda suke wanda ba Allah ba ku nuna mana halittar da in yasu yayi faruni ma za ka raka ladina min duni ku nuna mu Allah ce ku ce ku nuna mana halittar da wasu suke yi wanda halittar su ne ba na Allah ba a nan duniya a nuna mana a nuna mana halitta daya ko kiyashi ko sauro ko kuda wanda in yasu ya halatta shi ma ya zama Allah babu to Allah shine Allah na gaskiya shine rabbus samawati wal ardi wama bainahuma shine mahalicin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su bai tarayya da kowa ba da haka shi ya cancanta a bauta masa shi kadai shi ya cancanci in ka zo faduwa ka kira shi an gane wannan rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahman kaji siffansa arrahman mai jin kai mai ba da kyauta Allah ka ji kanmu Allah ce kai la yamlikuna minhu khitaba ba wanda ya isa yayi magana da Allah in ba Allah ne masa izini ba ba wanda ya isa kaji mai sarauta mai iko ko yawa ba wanda ya isa kai ka budi bakin ka ma sai Allah ya so amma zan iya magana da da, da Inyas ko ba haka bane ko ya so ko ya ki zan iya yin magana in ce in ya isa ya rufe bakina ko ba gane ba ne in ya isa ya rufe bakina amma Allah fa mun yi sama faɗa masa haka sai ya rufe bakin im kuma to Allah shine Allah na gaskiya yawa ba a ganinsa a duniya ba a ganinsa a jikin garu ba a ganinsa a jikin gajimare wannan Allahn ‘yan fowon nayin ne ake ganinsa a jikin garu. Kun san Allahn ‘yan fowon nayin ko? In ga yaza ce maka gahi can, daga kaje kana ganin sai a sace maka waya, sai a sace ma kuɗi, dama ‘yan fowon nayin ne, ‘yan koram, ‘yan baranda. Wai wani yake ce wai ya je na wucewa sai aka ce masa la ga in ya suna a jikin gajimare. Ya daga idanu sai aka sace masa dubu ishirin ce to madalla wa ya kai ka. Madalla, ya gobe ma ka sake zuwa ka gani. wani kuma da ya je an ce masa gashi ne ya kalla da bai gani ba suka dinga rankwashe su suka ce bai da rabon ce to kai ma wa kai ka har ka je ka gani kai ka da ana gani ne ma har ka je gani ko wannan ne kawai ƙarya ne da iskanci ba a ganin komai wallahi wallahi ƙarya ne har ma na ce in sun gani ma shedan suka gani shedan ne ka san shedan yana shigan shehuna yana shigan waliyai shedan eh magabata sun sha tararwa sai mutum ya je yana roƙon mai kabari wali sai shedan ya fito ce ni ne waliyi wa ne me kake son biya maka dan ya mai da kai kafiri ka daina roƙon Allah wallahi magabata sun sha samu irin wannan yawa kun san shedan yana tashakkul shigan mutane baya shigan mutane bullo Abu Hurairah ba shi bai sani ba sai da manzo Allah ya bashi bayani haka shedan yana tashakkul yana canja kama yayi shigan shehin kai fito maka da rawani da gemu da ido kurukuru ce maka ce ce maka ni ne wali wa ne shehu wa ne roki abin da kake son baka in ya kafurtar da kai kuma sai ya ɓace Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu la yamlikuna minhu hitaba ba wanda ya sai magana da Allah ba wanda ya isa sai Allah ya yarda ya izini tukunna ya yarda babu yau mai kumin ruhu wal mala'ikatu saffa يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا na karanta shin kiyama ba ma wanda ya sai ce bari je ce ciwa ne babu shi sai Allah ya masa izini tukunna man zallazi ya cewa indahu illa da izini aka ba da mai sai magana da Allah cewa ga muridi na wane barin cece shi barin sashi a jifu ba wanda isa la yamlikuna minhu khitab ba wanda mai sai magana Allah ne shi da kansa da ikon sa da rahamarsa zai ce ciciwa ne sai ya ba da izini tukunna sai ya ba da izini shi kansa manzo Allah ran tashin kiyama bayan an yi taya wace wace wajen annaba wajen manzanni sun ce ba za su iya ba ceton wajen annabi adam ba zai iya ba annabi nuhu ba zai iya ba annabi ibrahim ba zai iya ba annabi isa ba zai iya ba annabi musa ba sai gaba daya an zo wajen manzo Allah sai je fadi ta sujjada ya je fadi sujjada cikin al'arshi tukunna sai Allah ya ce masa sai Allah ya ce daga kanka tukunna roki a baka sai an masa izini tukunna la yamlikuna minhu kitaba ba da sai magana da Allah wallahi ba wanda isa yawa sai Allah ya ce yi maganar tukunna haka manzo Allah ma yace zai je sujjada ne Allah ce masa irfa rasaka daga kanka wash ba ta shafa ne mice ton abaka kaga Allah yayi gaskiya manzal ladhi yashba indahu illa bi izni ba mai ceto a wurin Allah sai Allah ya bada izini tukunna sai Allah ya bada ceto amma waɗansu mahaukata haka kawai wani wai dai su mogalin wurin Allah wai da sa su ajihu wai wa Allah ne da su mogalin a tashin kiyama to in gaskiya ne ne yasa sa su ajihu a waje da su karara mana na diba ana kaiwa ya sa su ajihu kuma rigan ka wato ma kida mutum ta lalace sai zama mahaukaci Allah duk lalacin akida ya kawo ka ga maka abin da ma ya saba mu hankali ma kuma ka yadda Allah ya tsare mu Allah ka tsare mu eh Allah ya ce yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa ar-ruhu anan akwai fasarori na malamai kamar haka wasu suka ce alqur'ani shine ar-ruhu wasu suka ce malaika jibrilu shine ar-ruhu wasu suka ce an ruhu shine ran ran kowane kowane mutum raina ranka shine an ruhu ake nufi ana duk wanda ka dauka kuma fassara za ta baka ma'ana an gane wannan yawa masu bincike sun san haka duk akwai fassara da malamai suka yi yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu in mun dauka mala'ika jibril ranar da mala'ika jibril da sauran mala'iku da su tsaya saffan su yi sahu a gaban Allah yawma yaqumu ar-ruhu ranar da zukatan mutane za su yi sahu-sahu zukata na zuciya na zuciyanka rai na ranka bayan busa ta farko kafin busa ta bi a mera kowa a jikin jikinsa kowace rai ta tsaya tana jira ne kawai a maida ta jikin jikin jikinta sahu-sahu wani kan wani aka ra'ayi ta fitowa rayuka rankan nan da aka cire to zai zo ya tsaya a gaban Allah a dawo da gangan jikinka a saka shi lokacin wal mala'ikatu saba lokacin mala'iku sun yi sahu sahu an gane wannan yawa yau mai kumur ruhu wasu ko ce a'a ranan alqur'ani dai tsaya a da tsaye da alqur'ani a gaban Allah yau mutane hisabi lokacin mala'iku sun yi sahu sahu a ce to ku ga qur'ani kun yi aiki da shi ko ba ku yi da shi ba qur'ani ya maka shari'a qur'ani ya ma wannan shari'a inda ka saba masa to shikenan ka sani inda kai daidai ka sani yau mai kumur ruhu kenan ranar da alqur'ani dai tsaya ya zama shi ne dostor constitution ɗin Allah wadda yi kowa hisabi a wani kowa aikinsa da shi alƙur'anu hujjatun laka au alaika ko ƙur'ani ya zama ka hujja ka tafi aljanna ko ƙur'ani ya zama hujja kan ka tafi wuta baka yi aiki da shi ba an gane wannan yawwa don haka nan arruhu anan ya ɗauki ma'anan mala'ika ya ɗauki ma'anan ƙur'ani ya ɗauki ma'anan ran kowa duka akwai malar su kai wannan fassara wal mala'ikatu saffa lokacin mala'iku sun yi sahu sahu kai la ya takallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba kaji kaji Allah ya sake maimaita ko su kansu mala'ikun ba za su yi wa Allah magana ba sai ba sai ba Allah ya izini tukunna la ya takallamun ba za su yi magana sai mu ce ciwa na ba a'a illa man azina lahur rahmanu sai wanda Allah ya izini ce ku ce ciwa na tukunna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun mala'iku ba sa riga Allah da magana ba sa riga Allah da magana a'a ai ko yanzu ko kai ma kana girma kana girma mutum ba za ka riga shi da magana sai ka saurare shi ka ji abin da zai faɗa fadawa suna riga sarki magana oh to haka haka mala'iku suke wajen Allah la yazquna bil qawli awwa suna jira ne kawai ba da umarni to ran tashin kiyama ba wani mala'ikan da zai ce Allah bari jin ciciwa ne bai isa ba ba ma dai fara ba la yasuna Allah ma amarhum wa ya faluna ma yumaru su ba sa saba ma su suna jira ne kawai a ce go suna jiran umarni ne kawai da haka nan da yake cewa nan la ya takallamuna ba sa magana da Allah akan su ceci wani illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya izini a cece shi kuma wa qala sawaba ya zanto wanda za a cetar ran a duniya zama sai magana da yake faɗa ta daidai ne ba ta shirka bace magana ce ta tauhidi la ilaha illallah shine wa qala sawaba ba in yasu yake kira ba kun sa abin da za mu ce magana in yasu nan don in yasu nan yanzu ya zama musiban zamani ba kansa ne aka zagi manzon Allah Kano ko ba kansa bane aka ce ko da ya fito za a tattake shi ko ba kansa bane saboda shine musibar zamani dole a yaki wannan musiba din domin duk malamin da musiba ta bayyana a zamaninsa bai fito ya yake ta ba Allah ya tsine masa albarka don haka duk malamin da ya ja baki akan wannan magana bai fito ya magana ba Allah ya la'ane shi tsinanne ne sai ya fito ya yi magana ya barranta da irin maganganu da ake yi na nema ma Allah abokin tarayya na nema ma Allah uba na nema ma Allah abokin tarayya sai ya fito ya barranta ya nuna abin da ake ba daidai bane tukunne ya kubuta karanta musu ayan da Allah ke cewa innal ladina yaktumuna karanta innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم kun ji abin da Allah ya faɗa ko Allah ya ce wanda suka ɓoye abubuwa na gaskiya da Allah ya bayani karara cikin alkur'ani suka ɓoye suka ki gaya wa mutane malamai kenan kamar yadda Yahuda suka saba yi Allah ya ce to Allah ya tsine musu albarka kuma wayal anhumul la'inun duk masu la'ana su ma yin muni su ma su tsine musu albarka eh لعن الذين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون yawa Allah ya ce an hude an tsine ma Yahudawa a harshen Annabi Dawud da harshen Annabi Isa me yasa aka tsine musu saboda munanan ayyukan su menene munanan ayyukan su kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu idan ana munanan aiki ana nema ma Allah abokin tarayya ana masa shirka ba sa magana sai ja baki su yi shiru Allah ya da ane su Allah ya tsine musu harshen annabi Dawud wa annabi Dawud ma ya tsine musu harshen annabi Isa wa annabi Isa ma ya tsine musu saboda nan duk malamin da bata barna ta bayyana musamman ma shirka a tsakanin al'umma ya ja baki ya shiru ko don tsoro ko don kwaɗayi ko don wani abu to Allah ya tsine masa albarka la'ananne ne saboda haka nan wani ita ce musiban zamani dole a fito a yi bayani akan ta don a tsamo jahilai musamman jahilai don a tsamo su an gane wannan eh kusan wannan aya ta 38 akan ta zamu kwana insha Allah gobe za mu tashi aya ta 39 sauran aya biyu ne a gama sura to shikenan da yana cewa sauran minti biyar ne to to mu kada sama da to
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا amma me- wannan zai kai mu har mu ba da lokaci bare biyar ne ko to inda mai tambaya cikin minti biyar ɗin, mai amsa mana tambayoyi ya dan tafi course ne malam Sagiro yana jin mai yiwa ko gobe ko jibi zai dawo To amma akwai mai tambaya ta baki minti biyar din zamu kada sai tambaya alaikum salam bismillah game da magana da aka yi na shirka yau ka je Kano sun ɗauki mataki sosai ko gwamnan da kansa ka ji maganarsa eh eh a cikin gari lalle lalle barkatai ba eh gaskiya ne eh na ji ma a labaran BBC shekaran jiya gwamnan gaskiya ya yi ƙoƙari kun san yadda Kano take gida ne na ɗariƙa na shirka amma duk da ka yi fitowa cewa ba za a bar masu irin wannan maganganu na- na zagin manzan Allah na cin mutuncin matsala ba da ba su don da sunan wata ɗariƙa ba ai yayi kokari ko abin da ya kamata yan siyasa su kai kenan in an saba ma Allah ko an zagi an ci mutuncin addini su fito su yi magana kan a ni dan siyasa ne kada na yi magana na yi bakin jini a ki zaɓuwa na wa ke zaɓen mutum al duk yadda mutane suka zo suka so ka zama wani abu ba za ka zanto ba in Allah bai yarda ba sai saboda haka ma ta sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da kake so ba dai kasance sai Allah ya so masha Allah kana malam masha Allah ya kun an gane wannan yayi kokari Allah ya sa da baka tayi na'am ce suna yaudaran cewa da a sa su a sa jihu eh eh in gwamna zai tafiya ba wani red block eh da tsaye da shi dai shige ne kawai a ta lahira ma eh idan nan gwamna ya zo ya wuce ba tsaye da shi ba wa ya ce wasu kuma ran lahira cewa suka zo wucewa su ma za a ce su wuce kawai wa ya je gani wa ya bada labari wannan duk tatsuniya ne hayaniya ne kawai hayaniya ne ya za ka auna abin da kake gani da abin da baka taba gani ba ta abubuwan tashin kyama ba auna shi da duniya ya fi karfin tunanin mutum yanzu dubi dan tashin kyama aka ce siradi za a haushi kamar sililin gashi ne ta kai za ka bi hankalin ka dai ya kama wannan wani tashin kyama bar ma Allah kawai tayi bismillah amin eh kan gaba a mutanen kauye abin ya yi tsanani a kai eh a to dama ka san ai kauye dole bata ta yawa saboda me saboda jahilci dama irin waɗannan bidiyoyi da shirka suna samun gindin zama ne wurin da babu karatu wurin da babu tauhidi an gane sun ta samun gindin zama wurin da tatsuniya yayi yawa wurin da hira kawai yayi yawa wurin da sulkulle yayi yawa babu littafi ba karatu dole duk abin da aka yi musu karba an gane in an ce musu in yasa Allah ne da su yarda ko gane bane in an ce yana bayarwa yana hanawa za su yarda an ce da in aka ce yayi fushi da kai da ka lalace za su yarda saboda me ba su da ainihin karantarwa ba samu karantarwa ta tauhidi ba yawwa hatta zamanin manzo Allah mai Qur'ani ya faɗa game da larabawa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajitar Allah ya famu hududa ma anzalam Allah ya ce larabawan kawai su suka fi tsananin kafurci da jahilci da rashin fahimtar dokokin Allah to ya ka gani a wancan lokacin an samu haka a zamanin manzo Allah aka ce mutanen kawai su suka fi tsananin kafurci da rashin fahimta to me kace yanzu da jahilci yawa ba ba annabin ba ba manzon ya riga ya tafi saboda haka nan gaskiya jahilci shine babban cuta Allah ya sauka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka insha Allah gobe daidai wannan lokaci ko kuma bayan sallar tarawih in an manta da azumi da mu ci gaba da tafsirin mu akwai kuma na yamma gobe alif biyar saura kwata za mu fara shi an gane shi kuma za mu ta cikin suratul an'am ne aya ta nawa ne innal ladhina farraqu dinahum kanu shantona ne za mu tashi yawa muna sanar da ku kuma mun fara sai da form din mu na NCE da na high islamic da na primary da na naziri da na secondary school wanda yake so da zai sa ɗansa ya tayi da tarbiyya ta addini da na boko ɗin gabaki ɗaya ta mun fara sai da fama makarantar mu nan wanda yake so da samu aya ta 109 ko ya wato aya ta 109 150 da nawa da tara suratul an'am nan zamu tashi aya ta 150 da tara yawa wato Allah ya kai mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai kenan sai gobe a kira mana sallah sai ba mu labarin cewa ko an ga wata ne a Gombe dama dai muna tsammanin cewa kan insha Allah gobe za tashi da azumi kamar yadda ga muku dama a wajen lissafi din ma akwai sabani wajen gaskiya wajen irgen wata a wajen wasu lissafi yau ma 30 ne fa an gane yawa wajen lissafi wa 30 ne so an dai ce an ga wata a Gombe to inda ya zama 30 ko da ba gani ba ma ai gobe kan dama azumi ne Saudiya dama su 30 ne ko ka gani ai gobe dai azumi dai akwai mai wata tambaya alaikum sun eh yin suhur eh a da son samu dai kafin dab da keton alfijir din a dan rage wasu mintuttuka don fita daga kokonto shi ya fi amma har mutum yana ce kuma alfijir da keto wannan kan wajibi ne ma ya daina daina yawwa alaikum assalam ba za a biya masa ba ba za a biya masa ba da na bakace ne mana amma wanda ya zanto azumin ya zo ya same shi bai da lafiya bai kuma tashi ba ya mutu ba lafiya ba yau da ya rashin lafiyan ya tashi bai rama ba har ya warke sai wani rashin lafiya zo ya mutu wancan ne za a rama masa amma na tunda dama bai warke ba ba za a rama masa ba ina ga damiyin ku sallah